وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاكر جوات الجمال الأولى إذا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da a hudu ko ko uku ne uku ko ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu dai muna karkashin wannan babi babba a yau darasi na ashirin kenan ko ko sha bakwai sha bakwai to a cikin wannan littafi mara ba da maut an tafi dai tun daga farko mutuwa shiga tsabari fitowa sannan kuma mun shiga cikin babi mai ban tsoro wanda ake ambato bisari da kuma tufafi da sauran abubuwa wanda aka yi masa manya-manyan gabobi aka ce la ya ta kallamu ahadun illa rusul a wannan fili ba wanda zai iya yin magana a wannan wuri sai dai nan da ba wanda ya fi sai zai a filin kiyama mu rike waɗannan nukatun suna da zaitu ahammiya domin shi ne zai sa gaba ɗaya mutum ya sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala a ce ma yau duk wani bawa duk wani matsayi nashi a filin kiyama a wannan wurin babu wanda ya isa yi magana sai manzanni kaga daga nan ka huta ma ka fara da neman cewa wani wali ko wani domin duk wanda zai ce shi wali ne a yana na kai shi da annabi ne to ba wanda zai magana wurin sai annabawa su ma annabawa ba cewa za su ya za a yi ba ko su ce ga yadda za a yi addu'a suke yi kamar yadda muka gani jiya afdalul bashariya shine annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma shi kanshi abin da yake cewa a wannan wuri Allahumma sallim Allahumma sallim babu wata magana sama da haka ko kuma yace Allahumma ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata yana can ya tsallaka ya waiwayo yana kallon yadda za a al'umma shi su tsallaka saboda haka babban abin da yana manzon Allah kenan ya za a yi al'umman nan su tsallaka sirabi to maganan nan ku duba dai Allahumma salli ba gara ba sai a wata ruwayan da zai ce Allahumma ummati sannan ya ce Allahumma salli to wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yake kowa cikin halittar duk duniya duk cikin halittun Allah na sama da na kasa ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga mutum daga nan ka huta wannan ne neman wani sannan aka zo aka lissafa ta biyu aka ce ittiba'u kullum ri'in bima kana ya'budu kowa zai da abin da yake bauta mawa an ji ranar kiyama mutum ya yi sakaci ya rike wani abu ko mai mutum ya rike cikin tawagit at-taghut kullu ma ubida min dunillah min ma'budin aw matbu'in aw mubah in an ce taghut kullu ma ubida min dunillah duk wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba min ma'budin abun bauta ne wanda zaka sa goma ka ciki aw matabu'i ko wanda aka ji kamar wanda suke jagorori su ja halaka kun malamai aw mata ko wanda aka yi mata saboda mulki ko saboda matsayi duk waɗannan an je sai an ware su kuma kowa ya gina shi sannan adam kudratul mura'i an sujudi wanda ji yayi aiki ba dan Allah ba yayi aiki dan mutane su gani a nan duniya ko don su ji labari ko don su gani to an je filin kiyama sai an waye shi kamar da za ku gani yau za a je filin kiyama wanda suka yi saboda Allah su yi sujada shi ko wanda ya yi saboda mutane dama su ce yana sallah to zai tsaya kamar ya haɗi tabarya ko ya haɗi ƙaho ko an goya mai tabaryar a baya to zai ne ki zai yi wa sai dai ba su kiya za mu gani shi ne ina maimaita ne saboda mun yi shi amma su ne muke tafi hanyar gaba-gaba na ƙarshe irfawul abdi al'uhud wal mawatiq rabbahu subhanahu wa ta'ala wa ghayr dhalika min ahwal wa ahwal al-insan wal qisas wa nahwihima sannan zamu ga yadda wajen alƙawuran da bayi suka ɗauka tsakanin su da Allah yadda bawa yayi alƙawari ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to zai zo ya ga yadda za a cika wannan alƙawarin ya za a yi bawa ya yi alƙawari ya ce kaza ko ba zan roƙa ba ko ba zan kaza ba gashi za a ga firgici za a ga halaye daban-daban na canzawa na mutane za a canza daga wannan hali zuwa wannan hali sannan kuma ga firgicin da za a gani a wurin har yanzu shi ake magana za a ga mutum zai ga tashin hankalin na tun da yake bai taɓa masu nane shi ba ku duba nan nan kullum muna maimaita maganar nan saboda suna da muhimmanci wancan littafin da Sheikh Salihu al-Munajjid ya rubuta rahimahullahu ta'ala wanda ake cewa zahiratu da'ful iman a ciki ya kawo maganan cewa da mutum zai kasance tun da mamansa ta haifai ya sa goshi shi a ƙasa bai taɓa ɗagawa ba sai da ya tukub tukub shekara ɗari biyar ma wasu suka ce ya shekara ɗari biyar a ƙasa a goshin shi na ƙasa bai taɓa ɗagawa ba sannan ya tuttuke ya mutu ya daga gushin nan ya tashi to kaga dai shine karshen bauta ko to ranan kiyama in ya ga azabar da sunan masifar da ke filin tashin alkiyama to zai fashe da kuka ya sare kwata kwata ba zai sha ba shi ba to mu fa mutum ya yi shekara 60 ko ya yi shekara 70 amma duka shekarun da ya na bauta Allah ba su fi shekara uku ba in ya yi saba'in ke nan ba in shekara ta sittin ne shekara biyu ne da wani abu yi na bauta Allah gaba ɗaya hamsin da wani abu tun mutum kan shi magidima to ya kake yin za a ga tsoro ranar kiyama ku auna maganar ku kawai mu auna duka nan maza baya a ciki ka auna wancan a ce ma wanda ya fito tun daga sanda maman shi ya sai ya sa goshi kan kaza bai taba dagawa ba sai dai shekara ɗari biyar sai tukub tukub bai taba dagawa wanne ya zunubi amma idan ya ga abin da zai faru a filin kiyama zai rikice gama ɗaya fashe da kuka to wanda ya zo shi kuma ya sittin duka abin da ya yi na bautan in bawan Allah na kinki mai ɗa'a kenan ba to duka duka abin da ya cikin shekara sittin ɗin nan bai kai shekara uku na bautan Allah to ya zai kasance shi ranar kiyama na shekara biyu shi ne wai ma in ya ta hada da nafil fili ya yi in ba a ce zana ce bawa mai da wanda zai ta nafil fili ya ta karawa bayan ya yi farilla ya ta nafil fili ya ta nafil fili duka in an haɗa shekarun a cikin sittin ba su fi shekara uku ba ka ɗauka ma in sittin ne ma daidai in bayan waɗannan ai shekara biyu ne mun karanta duka littafin malamin sai da ya kudin dige lissafi ya ce a kaddara ma yana tun ma kafin sha takwas ma yake ta bauta saboda cikin shekaru sittin wajen shekara ashirin da hudu ciki na bacci ne wannan duk bacci mutum ne in aka lissafa shekarun da kana ta bacci kana ta bacci a cikin sittin sai an ɗaya da shekara wajen ashirin da hudu na bacci to sai a zuwa daidai kuma wajen ashirin da wani abu shi kuma da damal-damal na yawon mutum da yake yi ta yawon yana yana haya zaga yana surutu yana hirar banza yana yawon shunguwa sakatar sakatar sakatar mutum da kurkura ka zama da shi akan titi yana ta yawon sakatar sakatar in ka tambaye ina za ka bai ma sayin da za ba shi ta yawa kawai nake nan wajen za ni inda wani kuma dama shi ya hada permanent wurin da yake zuwa haddare ne ya ɗauka tila ya ɗore ya zauna su ta hira su ta hira su ta hira ya kai karfe goma ya kai sha ya sauro na cizo yana kora yana kakkaɓewa sai ya kai sha biyu wurin yana zaune yana hira banza bai karanta ko da aya goma ta ƙur'ani ba rana kuma wani haka mutanen na Mm-hmm.
da neman abinci da suke yana fa'idar awa takwas kowane rana yana neman abin da zai ci ba ma wannan haya gaga ba
Hajiji, na?
wato idan mun suka yi kyauta da Allah da wasu a shi aiki da yi a cikin gaba ki ɗaya shi na aiki gaba ɗaya da bayan da Haka, gaskiya ne. Haka, haka, haka, haka, haka. To yanzu ka kalli kwalis ɗinka kai in ka cire kanka misali ka kalli kwalis ɗinka da suna yin waɗanda wanda ka faɗi. A wai dai a abu ce ai kullum ni dama da ina jin daɗin tambayar ka saboda in na tambaye ka kuma za ka ba da amsa. yanzu idan ka zauna da colleagues ɗinka ka kalle su a can inda kuke zama mutum nawa kake ganin kafin ku tashi suna yi tafiyi daya na saboda Allah muke magana eh to kuma sannan ita sallan da kake cewa mutane nawa ne colleagues ɗinka din kuma ka san musulmi ne da an ce Allahu akbar Allahu akbar da abin da suke kuje ku yi sallah tare na to to duk su ba musulmi bane to suwa suka fira to shi ne abu shi kenan ni daɗi na da kai dama ka tambaya kuma ka sa da amsa in an ba da kasar gaskiya to kauna mafi yawan mutane ka gaya suke waɗannan abubuwan da ka faɗi yanzu yanzu wani mutum professor ne idan ka ce mai ya gaya ma abin da ake cewa in za a shiga bayi da za a fito sai dai ya mutu ya sani amma duk makarantun da ke waje ya gaje ta zagaya saboda wannan ne ya damai mutum nawa ne kake gani daga ciki zai zo in zai kwanta bacci ya san abin da zai ce in ya tashi ya san abin da zai ce ba lokacin waɗancan ma da ake magana ba ni nan da wayo na na sani a cikin unguwa malama mai yawo tana karantar da mutane a cikin gida kuma mijin take koya mata karatu ita ma tana koya wa mutane saboda masu daga addini ita take bi gida gida tana karantar da mutane amma da aka tambaye ta yaya karatun tashi daga bacci ta ce idan mutum zai tashi daga bacci sai ce na sauko kan sayyada na sauko kan mumina sunan kasa hassatu ta ce shine karatun tashi daga bacci kuma ta koyar da mutane da yawa wannan karatu aka ce malama yaya karatun shiga bayi ta ce a zuru an fansama shi ne karatun shiga bayi a zuru an fansama ina nuna ma waɗannan fa wanda suka zamu da addini ne hala bi gida gida ana tana koyarwa su sun damu to yanzu wanda shi ya damu da addinin makana ganin ko wannan ya taba shawari ya koya to shi to kaji ma kaji tsari umar dan khattab ya ce wani zai yi kurkura ya shekara 60 yana ta sallah amma in aka bi sallan nan aka yi mata bincike mai kyau to ba za a samu ko ɗaya ba shi a tani wannan ba mai sallah kenan wanda yana kai kullum Abu Darda yace da zan samu labarin an an san man sallah ta guda ɗaya da nayi in samu labari daga sama Allah ya aiko shi Abu Darda sallan ka guda ɗaya an amsa yace wannan ya fi abin duniya da abin da ke cikin duniya kuma kaga yayi sallah bayan manzo Allah sahabi ne tsoron babba ne to amma dai za mu tsaya ne wuri biyu inda aka tsaya tsaya bainar khawfi war raja muna tsoro muna fata shi aka yi tare an shi sa muke cewa dama karatun mu yi mukan mu ma kaga kaga ne akwai professor fada yanzu wajen daura aure aka gan shi profesa ne kawai wani ya ce shi zai alsan mai aure saboda aka yi siga aka ce profesa zo ka yi siga ka amshi aure ce si mi si me ya siga aka ce profesa ga abin da za ka ci aka mai mai damai waje ce wallahi wajen yawa shi dai ga dubu talatin kawai da shi dai ya adabi ya kuɗi ya ce amma siga no bai san ta ba wani kuma aka tada shi aka zo sallah aka ce to ai ranka da kai zaka da sallah ya ce a no no no no aka ce to aka da ni aka sani ba aka kara girmama shi aka ce to dai kama ya ce wallahi wallahi ka ba zan iya tuna ikaman nan ba ba zai iya tuna ikaman ba to in ka tambaye yana sallah zai ce ma bai to abun ya wuce din da muke tunani kuma ka kalli mutanen da yawa ka auna yadda suka yi rikon addini suka yi na kashi ba sai ka sha wahala ba ina ga ba abin da ya saboda na san cikin inda kake in ka ga dama za ka kalli da yawa musulman nan ka kauna su da kyau da irin abin da muke karanta nan ka gani nisan su da shi ya kai nisan abin nan hannun riga to shi ne zamu rika lura sannan kuma mu mu kala kowa mu dawo kan mu mu din mu din ya muke tsakanin mu da Allah tabaraka wa ta'ala saboda daga cikin abin da in ba ku manta ba muka karanta na wani da ya magana Ibrahim ibn Adham cewa abubuwa guda goma ko da suka zama abin nan ɗaya daga cikin su wanda suka zama masifa ta alamomin tashin alkiyama mu koma muna tunanin laifin wasu mu ba ma kallon namu ba ma hangen mu yaya za mu mu tsira kawai muna ta tunanin kamar mu ne muka tsira wasu su ne halakakku bayan kuma muna ciki tabal tabal saboda haka mu kyale kowa mu dawo kan kawai da za mu musha abin ya wuce duk maganin wasa dama littafin nan gaskiya ba daɗi gare ba shi yasa ba sosai muka taɓa karanta shi to kuma yanzu Allah ya sa Allah ta ikon sa muna da Allah ya mana tsore muka dawo muna ƙara maimaitawa wanda muke da su da suna na wasu ba suna ya yanzu shekara nawa ke nan daga lokacin zuwa yanzu sai shekara shekara ce da ko shekara bakwai to shekara bakwai mutum karanta shekara bakwai da suka wuce nan baya ta eh to kare ai yanzu ba dan babu tare da yawa saboda kowa da yadda yake jin abu yanzu dan mu yanka dan ne shi yasa da yanzu din ma aka yi karshen ta kukan sa ya wuce da saboda mutum ai ya ƙara gano wasu abubuwan ya ƙara gano inda za a fuskantar nan babban wuri ne babba ta ya ke wani ma ya fita haka ne ba lalle ran nan mun fita da wani shi ma ya ce wallahi wani wuri da karanta cikin littafin nan tsaye kwana kai ba ma wala wani gashi nan da aka zo aka buga ba kuma ni na san ya kwana tsaye dan na gan shi ba da kallon shi tsaye sai na ce mai kwanta ke shi to gaskiya bai yi kwanciya ba ne ga cewa ba da kashe wuta a kashe wuta an kashe wuta ya ga duhu sai kwanta mai kwantun ba to kowa da yake ke kallon abubuwa shi ne ba kuma tabbaci ne ce wallahi wurin da ka karanta nan ya hana shi bacci so abin da kowa ya tsaya kalli abubuwan nan kuma mutum ya tunani ya za a yi mutum ya zamu Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da mu a wannan wannan wuri in mutum ya kubuta daga wannan wuri an gama samun arziki to da haka wannan shi ne kowa za ka gaya mawa ko ‘ya'yanka ne za ka yi masa nasiha ka zaunar da su ka gaya masu sai kun ga wannan duniya in dai saboda ita ne kada ku faɗa da kowa in ka kama da wani ya ja ka kasan mai haka ma gaba ta su tafi shi amma in saboda lahira ne wannan ya fi inda ƙarfin kai kai amma in dai duniya ce dan ka ja wani ya ja kasan mai ba zai iya tafiya da rabon ka ba kai kuma dama ba ka iya samu da mai so in ya ja ka ja kasan mai ka gani karshen sai jawo abin da zai danne shi ya mutu kai ka dauka ka wuce dama na kai na ma'ana nake nishi ma'ana wani saboda haka mutum ya kawai ya tsara ya zama tukurin babban abin da ke gaban mu mutum kullum ya za a yi bai shiga wuta ba ya za a yi samu aljanna kullum in ka tashi ya zama shi ne tunaninka na farko shi yasa da kai sallah asuba aka ce maka ka fara cewa Allahumma ajirni minan nar ko kuma Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar tunda asuba ka fara ka ga nuna abin da ke gaban ka kenan dare ya zo magariba ta yi zaka kulle ka shiga dare ka kara Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar ka zo kwanciya ka zo bakin gadon zaka kwanta ka ce astaghfirullah alazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سوءك سودك قد أباز مني إن كامت قاتل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كيد ساعة شيء كيد الدين idan kai da asuba sai ka mutu kafin rana ta fati mai ta'ala mitta'ala alal fitwa ko kuwa take wanda ya wuce wannan ya shiga aljanna idan da daddare ka zo kwanciya sai ka ƙara da mare sai aka ce tun daga bayan sallar la'asar har zuwa magariba shine makafa afal idan ka yi wannan sai ka mutu cikin daren nan ka mutu dan aljanna ibn al-qayyim yayi magana akan wannan sayyidul istighfar sharhi babba irin hikimomin da Allah ya sa a ciki da manzon Allah ya bayani ku duba cikin tariqul hijratayn ka samu tariqul hijratayn ka je ka nemo inda aka ce sayyidul istighfar ka ji irin sharhin da ibn al-qayyim yayi a cikin wannan wurin ba za ka karanta littafin nan ba kai kuka ba ba ka iya wucewa wurin nan ba in dai akwai danye danyen abu a zuciyarka wallahi sai ka yi kuka saboda za ka ji sirrin da ke cikin abin da ya sa annabi ya koyar da sai da istighfar saboda har su ne hanyoyin da za a bi mu samu mu tsira to mu koma da nan wurin kana mutum ya lokacin saboda har yanzu ba fara ba mun dai maimaita abubuwan da suke gaban mu ne ga mutan fa'an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an samu daga abu sa'id hakuri da muryan dai amma dai kuna ji ko وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا في زمن الرسول في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتوت متالي عزاما المنزل الله قالوا يا رسول الله كنت بمنزل الله فكسي يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة شن زامك أمن جدن مكورانا القيامة زامك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم annabi ya ce masa in kun ga wannan mushkilar ku lura da ita ku kalli wurin sosai ku san daga manzon Allah ku kai domin akwai waɗanda za su zo su ce maku ba za ma ga Allah ba akwai littattafan firqu dalla shi yasa imam ya sunan malamin nan namu imam ya imam imamul baihaqi wanda ya shabi iman yana da littafi wanda ya rubuta kuma da muka zo karanta wancan littafin na kashful umma na imamu lalikai ya ce daga cikin aqidan ahlus sunna shine ahlus sunna sun yadda bayan Allah ɗan aljanna za su ga Allah ranar kiyama haka ne ko masu musun cewa ba za a ga Allah ba ranar tashin kiyama ta waye suke ba duka bane za a bin nan ba wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wata fuskoki ranar tashin alkiyama masu ni'ima ne za ga cikin ni'ima naziratun ila rabbiha suna dubi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi za ga Allah saboda ka gani shine ganin wanda za su gani ganin jin daɗi wanda suka ga Allah ba gani na jin daɗi ba na azaba ne dama ba za su ce sun ga Allah ba an na taɓa baku misali na ce nan a ce kai wangon ko kanan gwamna ne kai misali shi nan sai ka je ka ga gwamna amma bai baka komi ba ya ce ku kullum zai ku tarzo kun ɗauka cewa ni ina tara kuɗin banza ne ku zo ku ce za ku ansa ku zo ku ka tashi ka tafi gidawa bayan sai ka zo tukuna ya koro ka idan ka haɗu da wani ya ce ma ka ga gwamna ga ga dawai ka ce ban gan shi ba to ba gan shi ba ne amma da ka je ya ce maka bani da lokaci zan yi tafiya sai ga wani yan bulo aka baka miliyan ashirin wani ya zo ya ce kaga gwamna ya za ka ce ce gwamna ya gani su ya ganka a wani ka gani saboda baka ji daɗi wa ganin ta ka ce ka ma gan shi to ba ka gan shi amma baka ji daɗin ganin ganin ba na ba ka ma ba da labarin shi dan bai ma ba da ba to kaga ko wannan ma nan ba ta isa to balle kuma wancan ma wallahi masal ala saboda haka aka tambaye su za ku ga Allah za mu ga Allah ranar tashin alkiyama manzo Allah ya ce masu la'a ya ce hal tubaruna ai fi ru'yati shamsi da zahira sahwan sai sama ya sahab ya ce za kuna cutuwa kuna turere ne ku cutu da juna har ku rika turere ne idan za ku ga rana in kuna kallon rana a lokacin hantsi da ta daga ba hannu ba girgize ba komi kuna ganin ta ba na ganin tangaran ba ya ƙara ce masu وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر سهوا ليس فيها سهاب كنا تنسوا إذا متى يكي قوم شاؤك قوم شاؤك قوم شاهير misali a cikin daji inda ba gine-gine fili idan kuka tashi za ku kalli Allah za ku kalli wata kuna tutuwa wajen tuture reniya wajen ganin sa ba za ku gan shi tangaran ba suka ce haka ne qalu la ya rasulullah suka ce ba za mu tutu ba ما تضارون في رؤية الله قال تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أهلهما تضلاك تشوتبا كوكو توريلينيا وجنجنين الله تبارك وتعالى أرانا القيامة سيدي kamar yadda inda za ku cutu wajen ture ki ture ne a wajen ganin rana ko wajen ganin wata kaga ko babu ko to haka za ku ga Allah tangaram sai dai kawai abin da zai faru a wurin yace idan kana yawmul qiyama azana mu'azzin idan ranar tashin alkiyama yayi wani mai shela zai yi shela yace li yattada kullu ummatin ma kanat ta'bud li tattada ay li yattada kullu umma ma kanat ta'bud sai a ce kowace al'umma yanzu an sa doka a shela a ce jama'a ku saurara da yaren da kowa zai ji kuma ko a ina yake zai ji a ce yanzu ana so a ware kowa ya ji wanda ya bauta mawa daga nan kowa ya jira shi kawai kun ga maganar da muka faɗi saboda haka a ware kowa ya jira shi ba wanda ya isa ya ji wanda ba shi ya ji ba a nan duniya kowa zai ware ya jira shi فلا يبقى عقد كان يعبد غير الله سبحانه باب ون ون زي رجي ون دي بوتا ما ونين الله من الأصنام ون دي بوتا ما قماكا والأنصار دا أبو ون أكا كسكسا كاكا كاكا ددسا أكا كفي أنا بس بوتا إلا يتساقطون في النار فاشينا كذلك أنا تذبا تكون متاكوي saboda kowa abin bautan za a fara ɗauka wurga wuta ya ce kowa ya wanda ya bauta ba ga uban ku tun yayi wuta to kowa ya wuta ba a nan ne mutane suke da ikon suke da daman a ce su yi su ce ba za mu yi ba amma can wurin wannan ya bauta ma shanu wannan ya bauta ma wuta wannan ya bauta ma rana wannan ya bauta ma wata wannan ya bauta ma kaza to an ɗauki abin da aka bauta ma wani an fara wurga ta cikin wuta misali ta ce to shi kenan ko kuma ku bi abin da kuka bauta kowa ya wanda ya bauta ma da wasu malamai sun yi ta magana akan cewa rana da wata to ne suka yi to amma dai ibnu qayyim yayi magana cikin nuni na kan irin waɗannan abubuwa abubuwan da aka bauta ma in ka bauta ma wani wanda ba Allah ba ka ja mai masifa ba saboda ko ba wurga ta wuta ba sai an tsare shi an ce kai kace ai ma yana da hujjojin da bai ce ba ko ya hana ka da ayi Allah ya kwace shi in ko ba ba hada abu ga wuta ya tafaqatu na fil nar haka mutane za su dinga fada a wuta hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budu Allah min barrin wa fajirin wa ghubar ahli kitab har ya zama babu sauran wanda ya rage a filin kiyama kowa an kwashe su an tura su da masu abin bautar su an tura wuta har ya zama na ba sauran wanda suka rage sai masu da'a wanda suka rage sun bauta ma Allah masu da'a a nisansa sun bauta ma Allah amma sun yi laifuffuka biyu kenan ko sannan kuma sai raran ahalul kitab wanda su suna da littafi ma wanda suka yi bautan wuta dama da waye ba su da dalili ba majus ba su da wani dalili masu bautan shanu ba su da wani dalili to shi kenan yanzu ba sauran al'umma wanda suka bauta ma Allah masu da wanda suka bauta ma Allah amma shi sun yi laifi sai kuma kurkushin ahlul kitab sune wabbar in kuka ji ba san kasa za ku gance al-wabbar ahlul kitab shine ai baqaya sune raran wanda suka rage daga cikin mabuta da tashi ya ga ko fa yuda al yahud sai a kira yahud a kira su a ce ma kuntum ta'buduna ne kuke bauta ma yahudu kenan za fara kira sai ku ne kuke bauta ma قالوا كنا نعبد عزير ابن ابن الله sai ce mun bauta ma Uzair dan Allah ne su Yahuda kaza a kira Yahuda sai to Yahudu ku zo wa yuqalu lahum ma kuntum ta'budu me kuke bauta ma qalu kunna na'budu Uzair Uzair ibn Allah Uzair dan Allah muka bauta ma wa yuqalu kadhabtu sai ce kariya kuke yi mattakhadha Allah min sahibatin wala walada Allah bai riki mata ba ko bai riki da ba ina ya sa kuka samu wannan to ma ga ta bawo ne yanzu ne kuke so Allah ya maku to yanzu ne kuke so domin dai ku bauta ma wancan da kuka bauta ma kariya kuke kuma bai sa ku ba to yanzu ne kuke so قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا suce ya Allah kishirwa ta ka mun ji kishirwa ta karshen bala'i ba mu taba jin masifar kishirwa ba irin ta yanzu ya Allah ka shayar da mu ruwa wa isharu ilaihim sai ai masu ishara a ce masu ga wani wuri can ala tarido ku gangara nan mana ku sha ruwa a nuna masu wani wuri ina kai masu ishara da wurin nan la haula wala quwwata illa billah wurin nan babu komai ciki sai azaba ba za a yi masa ishara saboda wuta kawai za ta tuma sai a yi masa ishara inda ruwa kuke so sai a nuna masu wani wuri ka walwal ne ya ce ba su sani ba ilan na yau sharo na ilan nari ka an na hasara sai a tsada su a tuna su wuta su ga wurin kamar kawalwal ne ruwa kamar kana tafiya wannan abin da ake cimma mirage a hanya ba za ka ga kamar ruwa can ba to za a nuna masu kamar wani tafki ne kogi na ruwa a ce ku gangara nan ku sha ruwa tun da ruwa ku ce so malam suna gangarawa a shi wuta ce gaba da suka shiga wuta ce wadda ya hukuma ba ruwa ba ban wanda wuta ce a ce sashe na cin sashe suna ganin kamar ruwa ne ke kabal kamal yana haɗuwa saboda haka za su ruga da gudu saboda kishi ruwa mutum ya ji gaba abin da ke yanki yanzu an ce mai ga ruwa na sai su ruga da gudu su gangara shi ne tare da kamar yadda shanu wanda ya je daji ko wanda ya kiwo ya san shanu in suka hango ruwa malam kafin a kawo wurin naka ga wata irin tafiya da suke suna buɗe kai haka kusa wurin malam suka falla da gudu masu ƙarfi su kare za su samu ruwan wanda bai da ƙarfi ma har sai ya rika hawa bayan wani amma za ka gana wani tsallar da shi ba ruwa kai in ba an samu makiyayi nagartacce ba ma sai su ta karo a wurin ma ba wanda masu sha ruwa dole sai an samu wanda ya iya abin da san da shi ya koma can gaba yana tare wasu wani kuma abu tsayin yana tare wasu ana tarewa sai in wata ta sha ta sha ta sha saboda mugunta ma sai ta ci bai sai an sa sanda an kora da ita ta ba da wuri wasu su sha in an gama in mata koshi bane a ba ta kara to to tare ne to can an je mutane za su ga kamar ruwa ne su kantara da gudu su shige a shi wuta ce sashe na cin sashe sai ta safa su na finna sai su ta fada wa wuta rididididididi kawai su sun wuta ba su san ba wuta ba ba ruwa ba ne haka za a yi mai yahudu an gama ثم يدعى النصارى شاكرا كريستوسي فيقال لهم ما كنتم تعبدون قوما وكما وتاموا قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله mun kasance muna bautan masihu dan Allah ne a yadda suka ce wa yuqalu lahum kadhabtum ati qarya kun yi qarya mattakhadha Allahu min sahibatin wala waladan Allah bai riki mata ba balle da baya da shi kun ga wannan shine muhimmancin wannan azkar din da muka ce a rikai da asuba idan ka tashi musamman ko da yake shi ba asuba ka da ka ce bai ba a rana dai ya zama kai ko so da kace kace ashhadu أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد hakace kamar mai ta so goma idan kai so goma kana da lada miliyan arba'in miliyan arba'in a wannan saboda ka barranta daga duka waɗannan jagulgulan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بذكاك له الملك باب له اتباع أمراتك له الملك لكت إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد كمان يتأتسون قوما لا داد مليان أربعين to muhimmancin abin da ke cikin ake kallo na alaikun salam haka muka ce dama amma wanda ba kayyade ma ba an kara buɗa ma garaɓata ba amma dai su magabata mafi yawancin lokutan da suka fi ba muhimmanci wajen yin azkar ai kaga bayan asuba ne da kuma bayan la'asar ko to nan da ake so ji yadda za a yi duk da gurgurwar da kake ciki ka samu ka tuttura wasu ko baka yi duka baka dama zai kana da wani abin da da ka aika a rediyo wannan lokacin ko baka iya cewa komi baka iya da yawa ta hararo suna da yawa kuma ga da gwalgwalo ka zo wannan ya zo ya tsaida ka wannan ya tsaida ka wannan ya tsaida ka amma girma za ta yi maka yawa ai ko kana tafiya na ka lalubo wani mai wayo kawai wayo ka samu wani ka tusa ko dumu ba da wannan sirri ka ga cewa komi ya baci ma da yamma komi ya baci hararin za ta baci maka ko ɗaya ba sai ka ce wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها كذلك تخرجون akace in kai wannan karis duk wasu alkar da baka yi ba ka toshe wannan kofar yanzu kai ta jihin da ake so ka ƙara koma wani Allahumma ma amsali min ni'matin aw bi ahadin Allahumma ma amsali min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka falakal hamdu walaka shukuru aka ce rannan ka in ka faɗi wannan ka ji duk godiyar da ya kamata ka yi kayi da wannan guda da to kaga an tattaushe ma kofa ba sai ka samu ko guda ɗaya ka jajjefa wa irin wannan don kun baka da ko ɗaya ko ko ka ruga ka kusa maka da ba ta kusa gani ba kai kai sai kai rabitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulan kamar ne ta suka kai uku dama kai uku da zafi aka ce wanda ya haka so uku da safe so uku da yamma Allah ya wajauta ma kanshi cewa zai zai kubutar da shi ranar kiyama to ka ka in ka samu wannan mai kuma ba ka samu da yadda za ka samu ka ci ba to amma matsalar shakala rana zo har ranar ta fadi ko ɗaya mutum bai ba a dare ya zo ko ɗaya mutum bai ba ko yana da tunanin yadda za a yi fito mutu tun kana inda kana kan yau ta tufa ma to to so da ga wannan shine dai su dai yanzu ga abin da za a yi sai su ba sai sun jiki shuruwa saboda haka aka ce ma wa ma tabaguna su ce suna da afashna ya rabbana fasina wa yusharu ilayhim suma sai a nuna masu ala taridun ba za ku gangara can ku sha ruwa ba wa yusharuna ila jahannama ka annaha sarar sai a kora su ta jahannama ita ma mai da ita kaman wancan tsawon wannan amma fa ya hasumu ba'du ha ba'da sashi yana cin sashi fa ita saqatu na fil nar su ma zai su tarka cikin wuta kaba da kun ga yanzu wadanda aka bari nan ba rage wasu ba kuma to shikenan hatta idza lam yabqa ay hazza zama babu wanda ya rage illa man kana ya'budu Allah sai wanda ya bauta ma Allah kawai min barrin wa fajirin anan kuma akwai mai da'a akwai wanda ya saba atahum rabbul alamin sai ubangiji su kuma ya bayyana gare su nan ma za a wada wasu domin Allah zai bayyana da wata sifar da ba a haka ake tsammanin za a bai shi ba tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana subhanahu fi adna sura min allati arahu fiha ra'ahu ra'ahu fiha a sura wadda da ba wancan ganin ba irin ta suka gan shi ba sai bayyana da wata sura wadda bata kai wancan ba qala fa ma tazuruna a ce ku me kuke jira ai tattabi'u kullu umma ma kanat ta'budu bayan kowace al'umma na bin wanda ta wuce ta bauta ma wa kuwa kuke jira qalu ya rabbana sai su ce ya ubangijinmu tabaraka wa ta'ala ai farakna nas a fi duniya mun rabu da mutane a duniya afqara ma kunna ilaihim a lokacin da muke mafi yawancin bukata zuwa gare su mun kyale su walam nusa'ibuhum ba mu jibince su ba mu ba wanmu da su wa yaqulu ana rabbukum sai sai ce maka to ni ne ubangijin ku tabaraka wa ta'ala wa yaquluna na'udhu billahi minka shiga na neman tsari kun ga wanda mai saba ya saba da Allah ya kyauta ba da ya ga ba da sifa wanda ya sani ba da aka karantar da shi sai fa su neman tsari suka ce na'udhu billahi minka mu ba kai muke bauta mu ba ba kai bane la nushrik billahi shay'a suka ce mu ba za mu hada kowa da Allah ba dan mu yadda muka gane sifan nan ba wannan bace marrataini aw thalatha za su faɗa ka so biyu ko so uku hatta inna ba'dahum la yakadu yanqalib an yanqaliba har wasu ma daga ciki sun yi niyyar su juya ma su ce kai mu kyale wannan mu je mu nemi ubangijin mu na gaskiya saboda sun san girman Allah ina fata an gane kullum ina nuna mana cewa duk wanda kake ganin yana ma Allah ta tona ta to Allah ne bai sani ba sai ka kaji Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah yanda ya tantance yanda ya tantance girmama Allah ba tabaraka wa ta'ala sai maka والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ƙasa gaba ɗaya damƙarta ce ranar tashin alkiyama sammai gaba ɗaya kamar a naɗa tabarma ko a naɗa kasafan ɗan tsira cikin hannunka karfi haka sannan kuma muka karanta cewa kursiyu din nan da aka yi magana jiya zai sauka daga al'arshi zuwa kursiyun nan kursiyun nan wajen sa diddigi ne amma wasu a kursiyu samawati wal ard kursiyunsa idan aka ɗauki sammai da ƙasa gaba ɗaya aka jefa su a gaban kursi to kaman kwandala ce a cikin sahara to a kai ma diga diga kawai zai sa akan wani wurin sa diga diga shi ne yaya girman za ta sa wanda zai damta ƙasa a cikin hannunsa ya damta sammai a cikin hannunsa ya girman hannun ya girman zatin da hannun ke jiki ko ka tasawuri da saboda haka za ku ji shi sa ake cewa wani aliyu azim babu kamar shi laisa ka mithlihi shay to amma waɗanda ke fada da Allah sune ma Allah sifan dan adam ne amma mai mulki yana da superiority kamar a ce maka ana maganan majalisar ɗinkin duniya a ce shugabanta ai kaga mutane na ganin shi da wani girma duk da dan adam ne to wasu haka suke kallon Allah kamar halitta gare irin tamu illa yana da girma yana da mulki sama da namu kuma abun nan ƙarya ne Allah fauka kulli shay to da haka mu rika tunani a haka wanda ke tunanin haka bai ma san da zai fashe da kuka ba ya ta to ko da haka haka za su su waɗannan sun yi ƙarya su yanzu sun ganshi da wani kaga yanzu an gan su sun musulmi sun ganshi da wata sifa wadda ba haka ya gaya masu ba za su yadda ba ana nan da suka yi haka dama jaraba su aka yi wani ƙolo hal bainakum wa bainahu aya fata'rifunahu biha kuna da wani dalili ne wanda da shi ne in kun ga Allah ku za ku gane ku musulmai kuna da wani dalili fa yaquluna na'am sai su ce eh muna da abin da da mun gani za mu gane fa yakshifu an sake sai Allah ya kure mu kwamrinsa kamar yadda ya faɗi subhanahu wa ta'ala sai tsayin da abin yake فلا يبقى من كان يسجد لله تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود babu wani wanda yake yana bauta Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi kuma yana yi saboda Allah face Allah ya ba shi izini a lokacin da Allah ya cire wannan sa'in nan kowa zai faɗi ya sujada dama da aka ce gane bayan Allah da aka ce gane Allah saboda haka kowa sai ya faɗi ya sujada wala yabqa ay fa yaqu wala yabqa man kana yasjudu lillahi ay yasjudu ittiqa'an wa ri'a'an babu wanda kuma zai kasance yana bauta ma Allah dan kawai ya dan ya kare kanshi kawai saboda ya zauna lafiya da mutane kamar yadda yan siyasa wasu kan yi ya zo ya tayin wani kirki ya ta kirki yana shiga cikin musulmai yana shiga ko ina sai abu ana yi tare da shi duk kawai sai ma wannan abin baka gane ba kawai na da tsawo so za ka tsaya sai zama kawai dalilin wannan sai ya koma ya zai zama ba abin da zai samu sai dalilin wannan sai ya zama abin da zai shi to kaga yanzu sai je sai ce wannan yayi ne dama da ya zauna lafiya ya kare kanshi da mutane ya kare kanshi ya ga ya tsire kare to yanzu shi kenan kuma yayi dama da mutane su gani to shi sai koma sandan dan ko an yi sujadan nan illa ja'ala Allahu zahrahu tabaqatan wahidatan fati Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da bayan shi bai daya kaman ya haɗi da bariya ko ya haɗi kaho kamar yadda muka faɗi kullama arada an yasjuda biyayen da ya so ya sujada harra ala kafa sai fadi ta kiya kafa kiya tusar da ya so yin kura haka sai wuntsule ta baya tusar da ya so haka sai wuntsule ta baya saboda baya ya tsaya kamar ya hari ta bariya saboda ba dan Allah duk sujadar da yake yi nan da yake shiga masallaci ya samu shawo bai riga ya sa a ware mai wuri a masallaci tsawon gaba ya zauna ba dan Allah yake yi ba saboda haka sujadar da yayi iyakar ta nan duniya sai yana da mutane su yana tare da su to za ka yanzu an je lahira dole a ware bayan yiwuwa munafiki ya shiga aljanna abadan to da haka dole a ware to cikin waɗancan da aka bari kun an ƙara ware wa kuke nan kullama arada an yasjuda harra ala qafa sai fadi ta baya ثم يرفعون يرفعون رؤوسهم daga nan ne sai a ba su izini su daga kawunan su wa qad tahawwala fi suratihi allati ara'uhu fiha awwal marra sai a sa su daga kawunan su sai su ga Allah ya canza ya koma daidai yadda suka san shi a wancan sura ta farko da wannan abin na farko fa qala ana rabbukum sai ya ce ni ne ubangijinku fa yaquluna anta rabbuna su ce lalle yanzu mun yadda kai ne ubangijinmu thumma yansaru yudrabu al-jism ala jahannam daga nan ne sai a zo a shirka ta gada ce to yanzu ku ne an tace kowa an tace yahudu sun tafi wuta kiristoci sun tafi wuta munafukai sun tafi wuta waɗanda suka yi riyar duk an ware to yanzu saura kuma waɗanda za a yi bagwaji an gama tantancewa yanzu sai kuma masu gwaji wanda ma ya yi sa'an hawan siraɗi fa alama ce ta wataƙila ma zai sha tunda wasu ko sun zabge a cikin siraɗin za a kwaso su wanda ya samu hawa sirati akwai alaman tsarin zai tsallaka don duk bayan an wannan tacewar ne sannan kuma thumma yudrabu ala al-jisru ala jahannam sannan a dauko wannan gadan a gitta ta auta jahannama wa tahullu shafa'a anan ne ceto zai sauka ceto yanzu za a hau gada wanda suka zane kuma ku annabawa mala'iku ne bayan Allah na kirki a nan ne sunayen waɗanda za a ba ceto zai fito ceto za a hau gada amma ko su za su zazzabta rati to mala'iku za a ba ku ceto annabawa kuna da ceto bayan Allah na kirki kuna da ceto iyaye ko ƴaƴa malamai ko ɗalibai kasunan dai za a ba mutane daban-daban ceto to lokacin da aka tsallaka waɗanda aka tsallaka bayan annaba sun yi ta'adda daga nan kuma waɗanda suka zabtara to daga nan za a zai magana yadda za a tsatsamu su kuma ya fito faka za a yi kun gan shi gashi nan sun ma yi rufauna a yi rufauna rufuwan an yi magana kila ya rasulallah wa mal jisru da annabi ya ce aka ce za a sa wannan gada sai suka tambaya suka ce ya rasulallah menene jisrun nan qala bahdun ay mazilla yace wannan shine wurin zaniya na babba masifar zaniya ku duba na ba'd wal mazalla bi ma'ana wa ba'd wal mazalla din duk kalma ce annabi ya faɗi dan a gane wa huwa al mawdu alladhi tasul tazillu fihi al aqdam wa la tastaqir shine wurin da zaka ce kaman ka ce wurin talalabiya inda ba wanda zai hau wurin nan fati ya zazzame za za za za za za za sai samu ya wuce wani in zo wurin shi Allah ya taimake shi da zamiyan yana takin farko in yi fiyo daga nan zai tsallake zamiyan haka za wuce amma wurin wuri ne tun da mutum yake ganin zamiya kunci ya taba ganin sulbi a kai ba kana takawa farko in kafa kace sul bai saba sai kasa sai wanda Allah ya so shi ne yasa ake ce mashi wannan ba'du mazalla wuri ne na tsantsin zaniyan da tun da mutum yake bai taba ganin tsantsi mai zaniya ga mashi ba kuma kun san ne za a hau wurin ba takalmi ba ko ne fatan uratan urla haka ke hawa wurin saboda haka yace fihi khatatif a ciki akwai abubuwan fizga wanda za su yi ta jan mutum wa kalali da kugiyoyi wa asakun da wasu kayoyi kamar yadda ka san kayan bakin karfe ta kunu ai bijan ko bi nadari ai wanda yake wannan kayan wa hasak ta kunu bi nadar da irin wannan kayan da kuka sani ta hasak wanda ake samun ta a nadar an ce alhasaku shaukun sulbin min hadidi kaman wata kaya ce mai dankalin karfi daga bakin karfe wanda aka yi ta kaman basilloli kaman yadda ka san basilla to ga kujiya kuma haka za a tafi fiha an shuwaita yuqalu laha as-sa'udan a jikin wannan wannan nasar din akwai wasu kayoyi da ake kai masa saudan fa yamru al-mu'minin a wannan wurin mu'mini za su rika tsallakawa kasar fil aini kaman cutawar ido وكالبرك كمن والكيا وكالريح كمن إسكا وكالطير كمن تنسعي وكعجاود الخيل وكما دواقي ما تنكر نقول والركان وكما أن الناس تفي كمن سنة كان أبن هوا وكما أن الناس تفي كمن كفر سما من يولنا فناج مسلم أقوى أن ذي كبت باب سامي ومخدوش مرسل akwai wanda an jijji masa rauni amma an sa kai ya samu ya kulle wa makdusun sannan akwai wanda gaba ɗaya za ki bashi wuta wannan shi ba zai tsallaka ba gashi nan ku duba makdusun shine madafu'un wanda wani na hawan wani wani na hawan wani za a tunkuɗa wuta wasu wurin suka ce makdush ai wa minhu takaddus ad-dawab fi sayriha idza rakiba ba'daha ba'dan wanda yake kallon shanu ko baka zauna kawai ba kana kallon kiyon shanu radda ka ga fulani sun koro shanu suna tafiya idan matsatsi yayi za ga wani na hakan bayan wani har wani na kai da ya haukan wani wani ya ɗaga kafa wani ma sai ya ɗaga kawo shi dora bisa bayan wani sai an sa mai sanda kun lura da haka ko to kama ka mutane za su koma akan siraji wasu na hawan juna saboda haka makdusu wanda duk ƙasa za su yi waɗanda tun kuɗa su ake suna tun kuɗan juna sai dai kai ta jin rijididi cikin wuta kawai haka za a fada ba haka ba su kawo can ko haka na kai ni kake kallo ba ko tsari ke nan ba a ce ta tsaya Allah tsare Allah ta baraka wa ta'ala ya kare mu daga wannan fitina Allah ya samu tsira wannan duk shine babban abin da ke gaban mu ya kamata mu tsaya mu kalle shi tunanin da za mu kuɓuta wannan wuri na zaka ji haka na na Eh. Mm. ai kai bayin ne je za ai an yi duk magana kai fi gare ga duhu ai duk mun yoshi baya littafin yana tafiya ne gaba gaba mun yoshi can baya aka yi maganan kai sai sa babu abin da kai su kai fi sannan ga tsiriyar saka sannan kuma ga wajen hawa duhu ga sanfi muka yi magana ran da aka ce wani za su zo su wuce kamar yana ka zubar sannan aka ce akwai wanda zai makalkale da hannu da baki fuska da kawawansa kafan na ballewa wani lokaci ya fashe da ihu dan ya ji zai fada ya kama ya kankame da kafa daya ya koma ya kankame da hannu daya hannu daya ya tsulle ya ji zai fada yana rike yana ihu ya kama da fuskar sai ya rike yana jin bala'in wannan abun nan ga wuta na latsa shi ko ina kafin ya sauka daga kan sanatin nan wuta ta faffalle shi ko ina ta sassaɓe shi ya koma gefe amma in ya samu ya tsallaka ya jiyo ya kalli abin da aka rasa ya ya baro sai ya ce Allah na gode ma da ka bani abin da baka ba kowa ba daga cikin bayinka to shi ke nan sai a ɗauka a kai shi bakin kofa aljanna a mai wani wanka ba mun mun matsalar fashi kenan amma ka amma ka kati su goma duk wanda ya kara baki yanzu muka gane bai nan a korai kawai a canza a kawo ne ba ka ga wata rana zai gaba ta zugo to ne amfani an baka kati ko ba ka zuwa kaza baki wanda ya kara baki da yanzu za mu rika lura musamman wanda za mu iya gane a wanda ko wanda sun je masu zo na gani سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونفس ضمائرنا وهذه اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اتنا توفنا عن تراض أن واحفرنا في ذمة نبينا وأهل وحبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين